العبد منه اثنان وما أتى مجلة نوعان
وأن ينقل مما فوقه بعلمه والثاني لا يسكته لكن يصير أوصافه بما به لا ينعرف وقال صيغة فيه المناقشات والمقلوب كتمان ترى بالله نعم نعم
والمؤبل حرام إذن منه إثنان mukurali shine wanda mutum biyu suka fara isnadi an ce mukurali daga a'abala a'abala wa huwa muqdilun abin da yake mai wuya abin da yake mai wuya saboda haka ya zama suna ne wanda yake sunan fa'i daga abala ko mudilin abu mai wuya to sai aka islayin sa a wajen malaman hadisi akan hadisin da aka samu tsinkewar mutum biyu daga isnadi a jere idan mutum ɗaya ne ya tsinke a isnadi in dai ba bangaren sahabi bane ba farko bane kuma daga mai ruwaya to za a ce mun idan ku mutum ɗaya ne a farko za a ce daga ɓangaren mai ruwa za a ce wannan mu'allaki ne amma idan daga ɓangaren sahabi ne aka samu tsinkewa tabi'i ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam za a ce wannan mursali ne to amma idan biyu ne a jere a jere to za a ce wannan ya zama to mu'udal mu'udali in an ce mu'udali ya zama to sunan maf'uli kenan daga abala mu'udali mutum biyu a jira a ɗinki daga isnadi kamar isnadin muwaɗa imam maliku ya ce balagani an nabi sallallahu alaihi wasallama kaza abu kaza ya san min daga annabi sallallahu alaihi wasallama an san mafi kankancin isnadi a wajen imam maliku zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum biyu annabi an ibn umara an da nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza to akalla kaga an shafe mutum biyu a jere ya zama muqarrali kenan shi yasa balagati maliku za a iya daukar ta a matsayin muqarrali kenan muqadali idan mutum ɗaya ne ya tsinke a isnadi ana ganin ya zama rarrauna to ina kuma idan ga mutum biyu ne an kana ma kenan a cikin rauni wannan yasa malamai da suka yi wa mawata sharhi kamar ibn abdul bari a cikin at-tamhid ya kokari duk inda imam maliku ya ce balagini sai ya bibbi malaman hadisi ya ga isnadin hadisin ina ya daga ina ya tsaya saboda haka balagati maliku a cikin muwatta za ta kai guda nawa rana ita idan ba a kawo ba to ba za a ƙara karatun ba sai an kawo a ɗauko muwatta a yi takara da tilawa balagani da maliku yake cewa guda nawa ne a cikin muwatta ibn abdulbar kuma an ce duk ya samo isnadan su banda kwaya kuɗi kwaya kuɗi ne ma da ikaɗa iraya ibuga ijuya ikan lagamar dema kudu da arewa inda a duniyar hadisi bai ga isnadin su ba sai ce to yana zaton wannan ba hadisai bane maliku isa yana zaton ba hadisai bane maliku yasa na farko a cikin lailatul qadari da kasar a amaru ummati wannan hadisin yana daga cikin su sai kuma hadisi na cikin istisqa'i iza an sha'ad bahariya sun mata sha'amat fatilka ainihin gadika shine na biyu to guda hudu ne saboda haka wannan hudun da bai samo ba abu amri ibn salahi sai ce shi kuma tun da ya taso abin da yake kansa kenan sai da ya shiga ya fita ya samu isnadan guda da ya samo su sai ce to magana ta cika hadisai ne mu wada babu wani hadisin da za a ce ba shi da tushe bugula da ya ce idan da wani zai rantsi duk hadisin da yake mu wada ingantacce ne to ba zai kafara in ya ce matarsa ta saku to ba ta saku ba saboda haka yanzu wannan balaga din a kallo mana ita guda nawa ce a muwata sannan wa'annan guda hudun a fito mana da su tun daga shi na faɗi biyu saura biyu in ma eh reference ake nema ai mai sauki ne yau zakani ya kawo shi kenan sai ka fito mana da su ya ma cewa zan an ma rasa yadda za a nemi malam izuddin arki to ai a can maka karba har foto kofin maka yi domin bayan ma ya kawo su hudin to a Abdul Fattah Abu Gudda sai da ya ɗebi guda hudun kuma in tsaya yi musu sharhi na shi Ibn Salayin da ya kawo ya fitar da su yi musu sharhi saboda haka a fitar da balaga guda nawa ne sannan a fitar da wa'annan guda hudun sannan a tabbatar da me Imam Malik yake nufi in ya kawo balagani me bambancinsa da musnadi a muwadda da balagani balaga ta malaku da musnadi me bambanci na akwai malaman da suke cewa idan imam mali ya ce balagani to wannan hadisin ya yi maka garan tudinsa ya ma fi hadisin da ya kama islami a kansa wanda ba san muwaɗa ba ne sai ce akwai mun kadi a muwaɗa akwai kaza akwai kaza a kuma gurin malaman malikawa da suka san muwaɗa sani na hakika za su masa bayanin me muwaɗa eh shi yasa ayi dewa akwai wanda suke gabatar da muwaɗa akan Buhari da Muslim kuma sha walillahi da alami annabi ne amma yana gabatar da muwaɗa akan Buhari da Muslim in ka duba komai a wajen misali ka yi magana akan cewa ita muwaɗa ai duk abin da kaga Buhari ya kawo a cikin jami'in sahihinsa duk inda ka gani yawanci ne ta hadisan muwadda ne kawo kuma kowa ya sani Buhari ba buɗe ba mai inda yana da hadisi malik sai da shi saboda haka kusan ma ka ce inda Imam Malik ya ka hadisi ko mursali ko balagani ko kaulin sahabi ko makamancinsa to Imam Abu Muhammad bin Ismail Buhari zuwa ike idubo ina isnarai ina kaza sai gyara sai koma buhari daga mu wadda ya dauka yasa almajirin mu ne almajirin maliku ne kaga namu ne kenan saboda haka Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri dan haka shine dukkan sanda aka samu tsinkewa isnadi da mutum biyu ana ce masa mu'urid shine a a mu'urid kenan kulluma وما أتى مدلسا والمراد الصائح من الحسنان وما أتى مدلسا نوعان حديث يزول التدليس نوع بيني التدليس من دلس يا أوي وهو الكتمان أويوا التدليس الكتمان a wajen malaman hadisi shine mutum izo ya rawaito hadisi da wata 'yan rufa-rufa a kan masu isnadin malamai suka raba shi gida uku suka ce akwai tadalisin taswiya tadalisin shiyo da tadalisin a istiwa'i saboda haka wannan tadalisin guda uku da suka raba baki ɗaya su abin zargi ne in an ce hadisi mudallasi ne ko mudallasi ne an tadalisin sa to wannan ya zama mai rauni saboda me saboda ba a son a karɓa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wata ƴar rufa rufa ko kaikayi ko wani da za a dinga dungushi a cikin sa a fito da komai a fi aka harka annabi ba a zancen akan abin da za a dinga cewa ko kaza ko kaza shuba daga magabata malaman hadisi shi ya ma fi kowa tsanantawa akan tadalisi cewa yake a tadalisi ahul kazibi a ita dalisi da ƙarya duk ɗaya ne saboda kan kawo hadisin annabi tadalisi kawo annabi ƙarya kenan ya cewa la'an udallisa khairu min la'an azaniya khairu min an udallisa ya ni da inta dalisi gara je in zina munin laifin zina shi yasa ba daidai bane ta dalisi duk da gashi da aka an samu wasu malaman da yawa na hadisi da sukan yi ta dalisi a cikin wato jami'ar sahih buhari har ma ake cewa me yasa buhari ya fitar da hadisi daga wanda suke ta dalisi shayi duk inda kaga ya kada masu ta dalil zaka ga ya bayyana da sama'a in ma ba a wannan hadisin ba to wanda zai biyo shi zai bayyana sama'ar su a ciki shi yasa idan kaga ya maimaita hadisi ya maimaita ba wai kawai yana maimaita shi haka wani yana so ya fito da wani abu a na baya wanda babu sai ya ƙara maimaita shi a na gaba za ka ga akwai shi can inda an ana ya rawaito shi to annabin sai ya rawaito shi da sama'a dan ya tabbatar da wannan shi kuma wancan da ika na farko tayo abin da ya sa ya kashi saboda ya fi ulul isnadi ya fara dogara da wanda yake mai ulul isnadin akan wanda yake da wato nuzuli saboda haka wannan shine hanyoyin da duk suka bi to shi ta dalisin kala uku shine yake ta a nan shi wa ta mu dalisin da wani wanda ya zo da tadalisi nau'i biyu ne al-awwalu isqatu li hanya ta farko na tadalisi a ce an tsallake malami wanda ibiya ma hadisi wa an yankula an man fawqahu bi an wa anna ciro daga na gaba da malamin sa da an wanda yake nuna kamar shi ya karba ko anna fulanan kala kaza to wannan idan mudallisi ya kawo ruwaya da an ko anna malamai suna cewa ba a karba har sai an tabbatar da ya haɗu da wanda an ya karbo daga gare shi in ko aka ga bai haɗu da shi ba to ba a karɓa ba wannan shine sharaɗin buhari al-liqa'u bainar rawi wal marwi an shi ko muslim ya ce a zaran mu'asara ba in sun yi zamani ɗaya in yi an ana da gare shi sai a karɓa wannan yana daga abin da ya nuna buhari ya fi intikadi ya fi zurfafa a cikin naƙadin rijali ce da muslim yana daga abin da buhari ya ɗari muslim a cikin inganci shi in an samu ana ce an tabbatar da liƙa'u shi kuma muslim ya ce zarar mu'asira ma ta isu idan suka duba ko da a cikin mukaddima ta muslim za a ga yadda iradi shi muslim ɗin akan buhari dangane da cewa za a ce lallai sai an samu liƙa'u dan me za a faɗa haka dan me ba za a isu da mu'asara ba amma yake cewa to wanda ma yace zai ɗauki wannan fatawar da tafiyar ai ma ba shi da wani madogara a magabata da sauransu ita maganganu sosai to za a ga yanda i wannan a kan raddi ne ga buhari cewa dan me ba za a isu da mu'asara ba to ala ayi halin da yake nan wannan shine na farko wanda zai ciro daga malaminsa amma ya tsallake shi ya rawaito daga na sama da malaminsa da kuma sigar da take nuna kamar shi ya karba sai a ce yayi ta dalisi hakkin sai ce malami na wani ya gaya min daga malam wani amma kawai sai tsallake malamin na sai faɗi na sama da shi wataƙila dan malamin yaro ne ko dan malamin karami ne ko dan malamin bai shura ba shi kuma ya san a ce ya karba daga wanda bai shura kaga yayi ɗage kenan masu ɗage yan ta dalisi eh dai kenan wasani la yusbiqu na biyu baya sarayar da shi wanda yake wato malamin nasa a na biyun baya sarayar baya tsallake malamin nasa zai faɗe shi lakin ya zai amma zai siffanta siffofinsa da abin da ba a san shi da shi ba kawai in ya zo an san shi da malam musa kawai sai ce mun karɓa a wajen malam kalla an san musa kalla ne amma tunda bai suna shura da haka ba ana cewa wani malami ne malam kalla ta daga tunani a ina yake kaga a nan sai a ce yayi ta dalisi saboda haka ko da ana kiransa da shi in bai shura da wannan ba da wannan ake kiransa ba idan ka kawo da wannan sunan kai ruwaya sai a ce kayi ta dalisi kayi ta dalisi na hukun shine ta dalisi ta suya ya ka biyu ta dalisi ta suya shine wato idan ya zamanto akwai wanda yake rarrauna a tsakaninsa da wanda yake amintacce sai ya shafe rarrauna kawai ya karɓo daga amintacce don idaidaita hadisin a karɓa to shi ma na aka ce dukkaninsu mazamumu abin zargi ne kuma yin su laifi ne babba wanda sai aka san da tadalisi ba a karɓar waya sai an tabbatar da sama'arsa daga wanda ke waya wallahu a'lam kai aka ce imar bukari idan an samu da ya rawato a cikin hadisi ko kitabinsa wani rawatar da tadalisi a wani gurin kuma in ya zai rawato shi da sama'a na'am wanda ya wata da sama'a in ya zama sahihi kenan e dukkanin su ma sahihi ne yana nuna sam- yana nuna mai sama'ar ya bayyana ashe wancan duk da tadalisi yake yi da sigar da ya kawo to ashe yana da sama'ar wannan nabiyin ya bayyana cewa wancan an ana ba matsala yawwa duk sun inganta yawwa yana so ya kumfami ko kuma ya karfafa cewa ai wannan din da aka kawo yana da madogara tabbas akwai sama a tsakanin wannan mai ruwa da wannan ga wata hanyar da yake an samu sama Allah ya mana ba.